أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد to mun yi a'udhiya a'udhu billahi minash shaitani rajim wannan mabudi ne daga alqur'ani duk wanda zai shiga kofar sarki to dole sai ya biyo ta kofa shi shaidan kaman kare ne a gurin ubangiji wanda Allah ya yarda duk bayin Allah wanda Allah ya amince da su ya kare su shaidan bahi da iko a kansu ma kuma sauran wanda kuma dama Allah ya rubuta tun filazal ba su da rabo to yi wannan shaidan yana da iko a kansu dan Allah yana faɗa akan haƙƙin neman tsari da shaidan ɗin yana faɗa wata aya إذ قالت امرأة إمرانا إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بدني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما ورعتها قالت رب إني ورعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم من مريم Allah ne mata wannan baiwa in Allah ya kare bawa daga sharrin shaidan bawa ya huta sai da Allah ya ce wa inni sammaituha maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyatuha min ash-shaytanir rajim to duk dan da za a yi fa a duniya sai shaidan ya zo ya bugi kan shine ya za ka ga yaro ya faɗi da kuka yana kuka yana kuka ya ce haka muka kulla da babanka annabi adamu kai ma yau mun fara da kai shine dalilin da za ga yaro ya faɗi yana kuka to annabi isa dan na maryamu da sauran annabawa su ne wanda shaidan din Allah bai ba su iko ba su ma kuma annabawan Allah ya kare su ne alfarman wannan annabi na sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare annabawa su ma kuma darajar wannan annabi na sallallahu kuma Allah yana faɗa a cikin wata ayar ma Allah madauka can da arafi aya na ɗari biyu yana ce wa in ma yanzagannaka wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim kaji duk lokacin da ranka ya baci kai ga wani hali shedan ya motsa ma fushin shedan ya motsa tare da kai to annabi ya ce kana tsaye ka zauna idan zaman ya gagara annabi ya ce ka kwanta in ya gagara ka taya kai alwala saboda zuciyar ka din zaka je kamar wuta annabi ya ce in ya gagara dauki ruwa mai sanyi ka sha shi yasa ko yanzu zaka je ganye kai bihi sai a ce wani ka sha ruwan sanyi mana wani wai ba dan magana ake cewa ka sha ruwan sanyin ba da gaske ne da za ka sha ruwan sanyin fushin zai tafi eh wani a sha ruwan sanyi dai ai hakuri dai to ka gani dole ya sha ne shedan saboda shi shedan yanzu nan zai afka maka abin da ya fi ƙarfinka yadda mutane suke taruwa garin Allah yana wayewa duk shaidan na duniya shaidan shugaban yana babban nasu yadda ya zuwa buhari yana zama ne akan ruwa ma ka masa shimfiɗa akan ruwa ya zauna to duk shaidanan kafin ya kora su aiki sai sun zo gunsa sun zauna in sun taru guri ɗaya ya yi taron su to sannan kuma sai ya ce da shaidanin wane na tura kan lardi kaza wane kai kuma na tura ka gari kaza wane na tura ka guri kaza kowa ya je min da aiki wanda ya yi aiki irin yadda shi shaidan din ya dace ka san yi aikin sa barna shi ne aiki ba wai aiki ne na abin nan bai ɓadda mutane wanda ya kyakkyawan aikin ya faɗa haka wanda sai ko rage shi aiko wanda ya kyakkyawan aiki in ya ce kyakkyawan aiki hiye ɗin ka daina tsammanin kyakkyawa ne wani kisan kai ne wani wani fitinan ne to sai ambace shi da haka to yana da matsayi a gonsa to idan yamma ta yi duk shaidan ɗin da ya je dawo daga aikin da ya masu ya ce wani ina ka je ya ce ni na je gari kaza da na je na samu wani sai da ya kari ƙarya ɗari ya ce a hau tabka ban guri ƙarya ɗari wani abu ne kai na ga yace ni da na je gurin wani sai da ya zalunce ya ce to in ya tuba ba zalunce wani abu ne to duk wanda ya kawo takarda ba zai karba ba sai shaidan ɗin da ya ce ni da na je na ya ga tsakanin mace da miji na dangayi in dangayi sai da na sa mijin ya saki matar su sai ce to kawo takardanka kawo kawo kai ka ci kaɗa na halaka yawwa ba wai ɗa ne na kirke ba saboda yi shaidan kasan da shi da duwan jeji bayan sa halaka za su dan akwai ayar da yake faɗa can wani guri da yake cewa lamma kuriyar lamar buƙatar amina mun san لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأكلفتكم وقال الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأكلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرككم وما أنتم بمسركي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم kaga ranar gobe kiyama shedan yayin da gama hukunci haka zai fito duk wanda yake dawar hedan ne bada yi hedan yace yana neman sa in ne neman wace to jama'a alƙawarin da Allah ya yi ya cika ya yi wuta ya yi aljanna ya kuma aiko annabi wanda suka bi abin da annabin ya zo da yi wannan sun tsira wanda suka saba suka kibi suka bi ni tun da ni kuka bi sai ce to ku zo ga makoman sanin sai ya nutse ya ji annaba sai ce duk wanda ya bi ya zai bi shi shikenan duk wanda ya bi shi dan anan zai je ƙarshen sai ya ga ya halaka to yasa duk abin da za ya mutum ya dinga kaffa kaffa ka kiyayi shedan kuma ka kiyayi sharrin shedan shi yasa Allah ya ce Qur'ani ma za mu karanta Allah ya ce mu nemi kariya daga sharrin shaidan ya zo a suratul nahl can aya na 98 zaka ji Allah yana cewa wa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi wa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir to rajim ga a suratul nahl Allah ya ce fa idza qara'ta alqur'ana duk lokacin da za ku karanta alqur'ani fasta'iz billahi ku nemi tsari da Allah minash shaitanir rajim daga sharrin shaidan shi shaidan ba kai ne zaka nemi tsari da shi ba ka ce Allah ka yi da tsakani na da shaidan dan yafi karfin ka shaidan yafi karfin mutum yau abin da yasa yafi karfin mutum malami ne shi malami in ya zama kafir ya zaka yi da shi wanda bai sani ba in ya zama bacacce to ba shi da ilimi amma wanda dama malami ne kuma Allah ya gama yi da rahe da botin fil azali ya zama ya bata to shi yadda zai bi mutane ta sanadiyar iliminsa Allah ya hiryar da su to haka da wannan ilimin kuma zai juye tunda ilimin ya zama na rahin rabo ta wannan sanadiyar ilimin kuma zai halakar da su ba ka ga hiye dan din sai mutum ya gagara ma anan zai cin masa ku duba tarihin sa da Abdul Qadir Jilani mana babban wali wani irin wannan sai da yana cikin addu'a ya ga haske malam tun daga sama da ya ɗaga kai sai da ya kalli gadon Allah na al'arihi an yayi hijabi amma wannan yayi hijabin na shedan ne sai ce shi daga yau ya haranta masa ya halatta masa abin da ya haranta wa bayi ya ce shi ne ubangijin sai ce a'a ba haka ba ne ya ce kazzabta to ya daɗe ya daɗe bayan wani lokaci kuma sai ga haske tun daga sama zuwa ƙasa ya ce masa ba na halatta ma abin da na haramta a bayina sai ce ba haka bane kazzabta shi ne fita a ɗakin da ya bada labari ya ce ai duk wannan sharrin shedan ne aka ce alaga da malam ya haka ka gane cewa shedan ne ya ce to da yake cewa ana rabbuka to da ubangiji ne fa in dai da Allah ne cewa zai inni ana Allah za ka ja mana إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري da Allah ne ba zai ce ana rabbuka cewa zai inna ni ana Allah a nan na gane wancan to kaga yanzu shi wanda aka zo gunsa ba dan malami ba ne yanzu amma wannan ba yanzu wani zai fito ya ce ya samu baiwa ba a bude ma hijabi har ka ga al'arhi amma halaka ne yanzu a wannan zamanin namu wanda kowa yana da awar baiwa ba aiki idan haka ya faru kana tunanin mutum da zai fito ya tara mutane ya ce shi ya zama wali ba kuma ga har ga Allah bata ne to shi yasa irin wannan ƙarshen zamanin da muke ciki malami in zai bauta ma Allah kar ka bauta da niyan neman baiwa kuma kar ka bauta wa Allah da niyyar kana neman wani abu, bauta masa a matsayinka na bawa don ka cancanci bauta ka bauta wa Allah in wani abu ya zo na Allah ya bayyana karaman ka wannan daga Allah idan baka gani ba ubangijinka ne ya zama wajibi ka bauta masa kai dai wa abin rabuka hata ya ce ka lebi ne kana bautawa har kwana ya kare wannan ma kana ta roƙo ka dace da muwafiqan ubangiji to saboda haka wannan kaɗan kenan daga sharrin shaidan yanzu a irin wannan zamanin da abubuwan da ka sani yawanci shine yake kafa tarko kuma yana dacewa maimakon da ya kafa tarkon zai ɗauke bai kama ba yanzu ko bai kafa daidai ba ma kama ba yake mun zo zamanin da yake haka kuma wata ayan tana gaya mana a can suratan mumini na ko da Allah yake cewa wa qur rabbi a'udhu bika min وقل hamazati رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن to يحضرون kaji nan ma wani ayan ne aka ce ku yi ma ku kar ku sake ba ku faɗa haka qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahruruni kai ta neman addu'a ka roki Allah Allah ya kare ka da zungurin shedan malam zunguri ne shedan shi yasa annabi aka ce jinyan makwibiya ya ce daga shedan ne in shaidan ne ba kwanta daidai wai zai da ke cikin sai kenan sai ga ka game da makuiya shi yasa ba a son musulmi kurin kaman kwanciyar dabba ka kwanta in ka yi ne za a kwanta kwanta a karkarin ka na dama ka karanci fatiya ka karanci kulwa da falaki da nasi ka tofa a hannunka ka shafa jikinka sannan ka kwantar da karkarin ka adoyi na hadisi in ka yi ya sai ka yi in baka yi ya ba kuma in ka yi haka ka ce bismillah ka kwanta ka dinga la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan yi ya dan ka kwanta ma zai zo gurin ka shi yasa an dare za ka kana wasu mafarkai mafarkan kala uku ne mafarki ɗaya daga Allah ne yakan zuwa bawa ɗaya mafarki tunani ne in kana tunanin wani abu to sai ka dinga ganin abin ɗaya mafarkin kuma daga shedan ne shi yasa duk lokacin da ka yi mafarki ka ga wani kyanwa ya nufo ka ko wani maciji ko wani kunama ko wani kare yana zai cinye ka duk shedan ne in har Allah ya tahe ka to ka karanci kulhu da falaki da nasi ka juya wannan hakarkarin ka ce Allah abin da ka nuna min a mafarkina in zai zama min sharri rayuwa da addini duniya da lahira to Allah na nemi kariya a gunka da wannan ayoyi naka Allah ka canja min shi da sharri kuma ka yi ga tsakanina da makiyana dan makiyin naka kai baka sani ba Allah ya san makiyanka dan akwai ayan da yake cewa Allahu alam bi adaikum Allahu alam bi adaikum والله أعلم بأعدائهم وكفى بالله وليا وكفى بالله نسيرا mabiyan naka Allah shi ne masani shi yasa karka saki abu ne gashi nan kai kana neman ka zo kusa da Allah wasu yana kana neman Allah wani yana neman ka kuma neman naka ta fanni uku makiya suna nema sai sun ga gazawar ka sannan kuma shedan yana nema ya ga ya halakar da kai idan zuciyarka tana neman ta afka ka a cikin bala'i zuciyarka tana nufin ka da alkai sharri mutane makiya suna nufin ka da sharri shedan yana nufin ka da sharri kai kuma kana nufin Allah ka bauta masa ka je ka tada alkhairi masoyanka kuma suna ma addu'a ta alkhairi abin ba haka ake tafiya da bai bai yake tafiya nan ana ma addu'an alkhairi nan ana ma addu'an sharri zuciyarka tana nufin ka da sharri makiya suna nufin ka da sharri a gida kuma gidan iyalan kankaje suna nufin su ga gazawar ka Mm, kai wanda Allah ya so da rahama ce iyalinsa za ta so ta ga cewa an ɗaga masa kafa amma a gida gazawar ka ake nema abinda kana zuwa za a tare ka da babu babu babu babu kayan miya babu itace babu kuɗi babu tu ba za a tare ka da akwai akwai akwai ba sai da babu babu babu yanzu ya ka gani kana shiga gida gaban ka yana faduwa to maƙiya ba su barka ba iyali ba su barka ba shedan bai barka ba to ya kamata nan gaba abin ya fi karfin ka a jiki tun da ya fi karfin ka ka nemi kariya da Allah shi yasa aka ce in abin ya gagara ya gagara kai nan kai nan ya gagara wa man yattaqi Allah wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amma qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra al'amarin ya fi karfin ka koma ga Allah kur a gun Allah kake ka koma ga Allah amma yadda ake a yau to sai dai ramar ubangiji duk wata hanya mun leka mun gani ta toye da hanyar da za mu je da sauri mu je gurin Allah an toye hanyar kuma hanyar akwai kugiya hanyar da ta baka sauki wanda za mu je fadar Allah wallahi sai dai mu zo mu koma mu so annabi Muhammad ita ce hanyar da tana nan wara-wara kuma hanyar da za ka je gurin Allah ta wannan layin za ka samu sauki amma ko ina ka ga an so shi in ka ce ibada ne hanyar ibadan ma gari nan riya tana nan jijji da kai yana nan dole sai ka dage sai ka nemi kuma muwafaka da dacewa da annabi muhammadu ko bayan allah sun fice gaban ka haka hanyar azumi haka hanyar zakka haka hanyar aikin hajji wanda ya zama wajibi za mu yi ba dan mun rike annabi ba ma allah ba zai karba ba kowanne abin ka duba ka gani an shigo da illoli kala kala cikin su don kaga Allah ya karɓi wannan abubuwa da muke wallahi sai dai a dubi annabi Muhammad a dalilin annabi Allah ya karɓa wannan zamanin kai kanka ma an ma tambaya zaka ba kanka amsa Allah ba ya ce bayanace ga dan komai sai dai dan ka bauta ma Allah wa ma umiru ko وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ku duba da ku gani zamanin da Allah Allah ya faɗa wa ma umiru fa babu wani umarni fa da aka yi mana illa li abdullah mu bauta wa Allah mukhlisin lahu dina hunafa wa qimu salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyim ta bautan Allah da yanzu muke kuma ka kalli bautan da idan basira ka ga yaya in ka ga dan adam ya juya tunaninsa guri ku yanda yake tsoron talauci da Allah yake tsoro da wallahi ya zama wali yanzu an bar tsoron Allah an fi tsoron talauci akan na Allah a duba akwai gyara maganan nan da talauci da Allah ka cewa aka fi tsoro wallahi wallahi an fi tsoron talauci kuma yadda ake son kuɗi da Allah ake so da an zama wali yanzu son da bawa yake wa kuɗi ya fi na Allah kullum baya faɗa ne kallon mutum da yake gani in ka ci ana gada malam ka faɗa kan shi a ga ku karatu muke ai Allah ne ya kira ku ko to yanzu yau karatun nan yau da muka yau din nan zan muku tambaya kowa da ya taya karatun nan sai na ba kowa dubu ɗari ɗari gobe ma da aka tayi dubu ɗari ɗari jibi karatun zai gagara jibi dai ba za mu iya karatun nan ba ta ko halin yaya ba za a yi ba ta ko halin yaya to kuma amma da Allah ya kira din za a zo dan Allah yadda aka yi wa kudin aiwa da Allah haka mana ai kai ma kanka ka san ai ita gaskiya a bayyane take muna biyu na uku yanda ake tsoron mutum da Allah ake tsoro da an huta duk abin da mutum yake mutum yake tsoro duk wani wayo da ake yi a nan duniya ba dan Allah yake wayan ba dan mutum kar wani ya tare ka kar wani ya kwace ma kuɗi kar wani ya fashe ka kar wani ya sace ka in ana gini ba na musulunci yake gini ba gini yake tunani ya in barawo ya zo za a yi tun da Allah ya dubi mutane ya ga bahi ake tsoro ba mutanen suke tsoro sai ya bar mutanen da mutanen shi kenan dan wanka ne zai zo ya sace ka an daina satan kuɗi mutum ake sata me ja Allah aka bari mana sai bar ku da su to me mafita ku dawo ga Allah su ma aikin da suke mummunan ma za su bari su dawo ga Allah a dawo ga Allah wannan garu ba ka gani kuma ga yanci Allah muke bauta ga irin halayyar mu nan ɗaya bayan ɗaya an gaya ma sai kai mamaki idan mutum a yau yadda mutum yake son ƴaƴansa da Allah yake so haka wallahi abun Allah matsayinka ya faka yadda ake bautawa ciki da Allah ake bautawa da an tsira duk lokacin da ka samu mutum ba zai ma firan Allah ba firan ciki yake ba kafin ya ma firan Allah guda ɗaya sai ma na ciki so bakwai wallahi ni yanzu halin da nake ciki hankali na ga yake abin da zan ci na rasa wallahi ba da abinci wallahi ba da abinci shikenan shine magana amma bai taba cewa wallahi zan ji tsoron gamuwa da Allah ba tsoron gamuwa da Allah ai da ana tsoron sa da firan Allah za a yi wallahi wallahi wani ka gane nan eh in mutum ya zo gun ka ya zauna in ya shiru wallahi in yanzu wallahi wallahi abin da zai ci da shi wallahi wallahi yana cikin tayar hankali ba kuma dan na ƙarya ne to da da kake ci din kai kake ci da kanka ai ko da ma kokarin da kake din ma ba kai bane Allah ne wa ma min dabatin fil arabi wa ma min dabatin fil arabi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin wa ma min dabatin fil arabi وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض ولا طائر يدير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يشرون bawo gani duk wanda gani abincin sa yana hannun Allah ba wanda ba abincin sa yake hannun sa yi Allah da kaji ana cewa ana falan dan rayuwa kafin yayi yayi ranka abin da za ka ci ɗin aka halitta sai da ya zo na shekara dubu arba'in wannan abincin wani ne an ajiye bayan nan allah ya ranka sai da ya ranka ya zauna dubu arba'in bayan nan aka yi ka to ko me za ka faɗa abin da aka rubuta za ka ci in ya gare ko loma ɗaya ba za ka ci ba kuma idan abin da aka rubuta ma bai gare ba ba yadda za ka mutu sai ka ci arzikinka to amma me yasa kake tada hausa suka ce zafin nema baya kawo me samu to me yasa ake zafin neman kuma tunda baya baya kawo samu to a bar zafin neman mu na ai yanzu zafin neman kuma ake kuma an ce baya kawo samu to tunda baya kawo samu to me yasa ake wahala kullum mutum ya dai zai ma maganan ciki maganan ciki cikin nan ba wajibi bane abinda Allah ya faɗa mutum mu sha kar mu yi barna amma kafin mutum mu shan fa sai da Allah ya maganin ibada ko dan Qur'ani yace ya bani adama kuzu ya bani adama kuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah yace ya bani adama ku burkiya don ku zo yanda ku zo masallacin nan ku ji ku ya kar ku yi barna ci da yan nan duk lokacin da ka biyo ci da ya wallahi zaka bar Allah yanzu an fi karfi akan bautan ciki akan bautan Allah ya kamata mutane mu gane wannan ba komai bane in bautan cikin nan zan koya ma dabara wai me yasa kake tada hankalinka ne dole zai kaci ka samu abinci abin da ba zai fice abinku ba daya kana tunanin ƴaƴanka na biyu kana tunanin matarka nawa duk dai rigimar ba ta fice haka ko akwai to ran da ka mutu za ka mutu amma kana wani dabara kana cewa wallahi an duba zai ce yanzu duba da gani yaran nan nawa yaran nan na to yanzu abin da za ku gwada ran da ka mutu duk gidanka za su mutu ba za su mutu ba to da ka mutu ba yake ciyar da su sai ka gaya musu kuma ka ce ai ba mai yi sai kai ka ce yanzu a gida ni nake nemowa ni nake kaza to ka daina nemowa kuma ka mutu kuma sun mutu wai da ka mutu din kai tunani yaya wake ciyar da su to kuma kana so ka gwada ka gwada zan koya ma yadda za ka gwada duk lokacin da ka je Lagos ko wani guri ka aika a gidanka ka ce ni fa yanzu a gaya mutane na mutu ko mutane su faɗa su ce wane baya ne ya mutu in yara sun ma yawa kamar talatin gwaji ne ai kar ka zo sai shekara bakwai in ka zo duk da ran kowa yana harkarsa in ka bar wannan garin a matsayin ka mutu in shekara bakwai ya yi karo duk wanda ka bari ya fi kiba za ka tar da shi kuma ana harkoki kuma lokacin da kake din ka da hankalinka kai kake ce da shekara bakwai nan da baka nan waye yi to wannan ba wani abu bane duk lokacin da yi rayuwa a kayyade shi a dubi tsarin rayuwar a gani duk lokacin da Allah ya ma iyali ka kirawo iyalanka in kai almajiri ne ku ginu akan rayuwa na almajirci wanda ya zo duk Allah duk annabi ita zuciya tana da wani abu ba ta son yawan tambaye tambaye in na bata nema ki mun addu'a Allah ya sa mu samu abin da za mu ce in mun samu mu ci in ba mu samu ba ni da ke mu ci haƙuri kar mu damu da fa kullum sai mun ci wata ran akwai wata ran babu nima neman nan gaibu ne ba dole ne kullum a samu ba amma abin da za mu ci Allah ba zai hana mu ba ka ginu a kan tawariyo in ka samu ku zo ku ci in ba ka samu ba shi ke da ku zo ku bauta ku yi alwala ku bauta wa Allah amma dama auren ma da ƙarya aka yi shi ni ina da kaza ni ina da kaza ina da kaza ka faɗa kuma an zo Allah da abin da kai alfahari da abin da baka da shi abin da yake hannunka wata ran zai bar hannunka duk mai alfahari da abin da bai mallaka ba abin da ya mallaka zai fi karfinsa da da wannan tsarin kuka biya rayuwa ba za ku wahala ba in kun samu ku ci in ba ku samu ku zauna ran da babu fa kun nema babu ba ta da yi ka fito kai bara wannan Allah ma ya da haka to kai abin da yake haifar da rayuwar yake ba mu wahala na ɗaya shi wanda zai shi talaka ga girman kai Allah ya jarraba mutum da bala'i biyu ga girman kai ga talauci ta yaya a rayuwa in ba Allah ka ba za ka ji daɗi to yi wannan mutumin ta yaya lamarinsa zai gyaru in Allah ya kame ƙaramin ƙarfi kar ka yi girman kai inda dama duk sana'an da za ka ce da iyalanka ka yi kuma kar sana'a ya hana ka bautan Allah amma wannan sana'a ni ba zan yi ba wannan ni na fi karfin wannan to ka fi karfin wannan kai kai da dama a baya kake kace ka fi karfin wannan to wannan shi yake jawo shi talaka yanzu shi bai yarda cewa shi talaka bane masu kuɗi Allah ya jarrabe su da ruwa talaka talaka ko bai zauna a matsayinsa ba to in Allah ya ma irin wannan jarrabar to wallahi fa idan baka dawo gurin Allah ba fa zaka yi wahala kuna gani rayuwa zai kare fa a garin bautan ciki ba bauta wa Allah ba ana nan ana nan har karfi ya zo ya kare in ka mana shekaran kai fice sittin wannan tunanin baka shirya zuciyanka ba to ka shirya kwanan nan za ka faɗi in a to dama tunanin ai shekaru suke bi shekara ya je sittin daidai kana tunanin zulumin iyali yanzu za ka faɗi kana farfarfar a rike ne a rike ne da ka faɗi in ka tashi za ga hannu ɗaya babu ido ɗaya ya yi gwal baki ya karkace ko yi sanar kai ka jawo allah ya ɗora ma jinya man dai kai ne sanadi me za ka sa a zuciyarka nan gaba kai da rayuwa ya ƙare to in ya tafi ma inda ma ɓacin rai wannan jinya zai dawa yi to menene abin yi ka bar wa iyalan naka allah ran naka ma ka bar wa allah wanda zai zauna da kai a karamin karfin ka ya zauna da kai wanda ba zai iya ba shi sai zai ji daɗin rayuwa ka hakura da shi ka zauna da wanda ya yarda da kai yara kuma da Allah ya baka su ba kai ka halice su shi yayi su abincin su yana hannun Allah in ka tayi addu'ar ma ba mai wahala zaka ba Allah ka azurta ni da iyalai kuma kai alƙawari zaka ce da su Allah to Allah ga sanan a gaban ka ni ma albarkacin su ka ce da ni sai kuma ka koma kan sababi da musababi fito neman sana'a kana sana'a abin da ya sabaga ku ce in babu in kana dawowa in ka ga yaɗi a kan hanya ka tsaya kana cira kana cira kana cira sai kai wa iyalinka in Allah ya dubu wannan tawari ma sai ma arziki dan an samu wani bawan Allah ko kafiri ne ma da hida matarsa suka musulunta da suka musulunta abin da za su ji da yana kafircin yana samu da ya musulunta bai samu ba babu to shi ne rana ɗaya je kasuwa ya nemi da koma ya rasa ba su ci ba wuni guda waye gari ma ba su ci sai da suka yi kwana uku ba su ci abinci ba to yunwa ya kai mata da to shi ne ranar kwana ukun da ya ci karen ran nan sai zama ranar juma'a sai je masallacin juma'a ya sallan juma'a yau ba a ci ba fa gobe ba a ci ba jibi ba a ci ba ga iyali da ya je masallacin juma'a ya sallaci ya ubangiji na musulunta iyali na da lokacin da muke kafirce tana dan jin daɗi yau addinin nan ba mu samu abinci wannan ba kaina nake ji ba ita nake ji kar zuciyarta ya karaya ga wannan addini Allah ko da da abin da yau za mu ci ne ka azurta mu da ya tayi zai zo gida ya yi niyya zai zo gida yana da hirami sai ce to maimakon na koma empty bari wannan hiramin nawa na bude zai bude hiramin ya ɗauki rere ya kwahi ƙasa ya cika rere da hiramin ya ɗan ɗaure haka ya ce in ta ga hannuna yana ɗan jan wani abu ai kaga za ta samu nutsuwa to yi ne kafin ya zo gidan kuma Allah cikin ikonsa sai Allah ya tura mala'ika tufar mutum ya je sallama wancan ina mijinki da ke mijina baya ne ya ce to ga wannan in ya zo ki bashi da aka bude ya gani dinari dubu ne sai mata ta ce a bari ɗauki ɗayan jiyan canja ta ɗauki dinari ɗaya ta je ta canja aka siyo kayan abinci shinkafa ne alkama ne duk abin da ka sani aka juye ta zo ta girka abinci ta je dinari ɗari tara da tasa'in da tara shi kenan tana hidima shi kuma ya rike ƙasa hannu yana zuwa da ya zo kowar gidansa sai ji kanshin miya yana tashi yana tashi ya ce ikon Allah ya yi sallama assalamu alaikum ahlul baiti aminu alaikum salam matan ta tare da murna wance me labarin gidan nan ta ce ai bayan kaje wani bawan Allah ne ya zo ya ce mijinki yana ina na ce ai mijina bai dawo yana gurin ibada shine ya kawo wannan abin ya bani ya ce na zuwa gai da kai to yi ne na bude na ga dinari dubu ne yi ne na canza da na canza na je na haɗa kayan abincin nan haka ne haka ne ikon Allah ya faɗi wa Allah sujada sai ta ce to kai kuma me ka kawo na ga ka rike wani abu yake da Allah karki tambaye ni wannan ta ce wallahi sai na gani da ta je ta bude sai ta ga nikakken gari ne ƙasan da ya ɗauka saboda kyakkyawar niyya sai da aka mai da ƙasan ya zama gari tilis ya ce a yi dama kai ma abinci ka kawo mana abinci ya ce a wala ga yana buɗe gari ne na gani fari kar a nufi a yi ko da ba kawo wancan ba wannan ƙasan da ya ɗauka da kyakkyawan niyyar ma a zai zama abinci zai zama abinci sai ce wance ya ce wannan abin da na ɗauka ba gari ba ne ƙasa ne amma sarkin da ya mai da wannan wannan garin ƙasa wannan ƙasan ya mai da higari ya ce da mu kaiwa ne mu gode wa Allah wannan kuɗin ma mu fito mu sadakar da shi sai suka zuba a tukunya ya je dokan daji ya ajiye ya rufe bakin tukunya akwai makocinsa ya ce wannan gidan can da na makocina ne alkhairi ka fara sanar da makocinka sai ya zo makocin sallama wane wane eh lafiya ya ce don Allah Allah ya ba mu alkhairi amma na je na jefar da shi a guri kaza hanya kaza ka je da Allah inda da banka wani bai riga ka ba sai ka dauka har da asar ta kusa bayan juma'a magarfa ya kusa yana gudu yana gudu da ya je bude tukunyar sai kudan zuma suka dinga saransa suka dinga saransa sai kudan a hankali kuma so koma tukunyar ya ce yo wannan makocin nawa yanzu tun bai zo ya zo na bai ke shirya min abin da bai kamata ba na sharfi ya ce to amma zan yi maganin sai da ya bari kudan zuman ya koma tukunyan yana jan gindi yana ja hankali kib ya rike tukunya sai ɗau tukunya ya zo shi da matarsa suna fara'a magarba ya isha ya yi da ya zeta sun samu nutsuwa sosai sai ya ɗaga tukunyan ta bayan katanga hakan da zai zai jefa mun sai bakin tukunyan ya bude sai dinari da ya faɗo sai ya zuba musu yurr sai ga haske a gida zinari shi kuma ladan aike da yayi zai jefa sai guda ɗaya faɗo ya ɗauka a fa tabbatar masa fa zinarin ne ba fa cutan sa aka yi ba su wa'annan Allah ya so da arziki ba shi ba sai ce da matarsa wance wannan arzikin mun je mun jefar Allah ya miyar ta hakula shi kenan tun da dai Allah ne ke son mu da arziki shi Allah yana son ka da arziki ba an zubar da arzikin ba to arzikin ai ya biyo su gida to iya za in za ka roƙa an kai imani da Allah ka daina tada hankalinka akan abin da iyalanka za su ce in dai Allah ne ma arziki wallahi kana zaune ma arzikin zai zo gurinka amma ka fito da sana'a ka dinga sababin nema hakika mai bayarwa shine Allah eh ku bar damuwa da bautan ciki ku bari ku bauta wa Allah ku tsarkake zuciyanku ku daina tsoro wannan cikin da kake gani annabi ya ce ba abin da zai cika dan cikin dan annabi adam fa sai dai kasa in an baka ma ba zai isa ba to ya zo ku haƙura ku daure zuciyanku ku bi Allah abinda Allah ya rubuta zai tabbata na fice ku sha Allah ya riga ya rubuta abinda ko ba raban ka bane ba zai zama ba ma sha Allahu kana wa man lam yasha lam yakun la yakhruju an mashiyatihi labtata nazirin wala fantata kadirin bal huwa al-mubdi'u al-mu'idu al-fa'alu lima yuridu la radda li hukmihi wala mu'aqiba li qara'i wala muharba li abdin مما أتيته إلا بتوفيقه ورحمته ولو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحرقوا في عالم الذرة أو يسكنوها دون إرادة ومشيئته لأجزوا عن ذلك وإن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفا بها مريدا في أزاله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فوجد في أوقاتها من غير تقديم ولا تأخر duk abin da Allah ya hukunta abin da zai tabbata ya tabbata abin da bai yi niyya ba ko kayi niyya ba zai tabbata ba nufin Allah shine nufi nufin ka ba dole ne ya zama nufi ba sai abin da Allah ya nufi ne zai tabbata to mun zo zamanin da yanzu ina muku jinjina almajiri ya daina ta da hankalinsa akan neman duniya neman ta ba dan duniya wanda ya karatun zamani in ya bude ido zai nemi duniya wannan shikenan amma kai dama fa karatun muhammadiya kai kuma lahira kake nema to ka ajiye duniya a matsayin tsuntuwa in ka rike Allah abin da za ka ce rubuta ba zai hana ka ba sai dai wahala kuma duk da haka ma wallahi idan kun bari kun koma mutum ya rike annabi Muhammad ai wahala ya kare imana wahala ya kare ai hau hazu ka sai rigakafi a larabci ana cewa alwiqaya khairun min al-ilaji alwiqaya khairun min al-ilaji rigakafi ya fi magani to mu da kafin ba wannan alluran nasu bane mutum farko an mana an mana rigakafi shi ne ƙaunar a gani Allah ya gane da mu to sai aya na gaba wanda yake magana kan mu nemi tsari da al'amarin shaidan Allah yana cewa innal ladina yujadiluna fi ayatin lahi innal ladina yujadiluna fi ayatin lahi ane yusrafun بغير سلطان إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
ولما ذلك لما تدري الشيطان واستعذ بالله انه هو انه هو السميع البصير قال يا جو وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فاجي كما الله yana faɗa can sura na ƙarshe aya sura na dubu a sura na ɗari da goma sha hudu na ƙarshe Allah yana cewa kula a'udhu bi rabbin nas kula a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil kannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas yadda ƙarshe aka sauke wannan sura saboda karatun na Qur'ani yanzu duk mai karatun ƙur'ani ka ƙare masa kallo a mutum goma taran sai ƙur'ani ya sa musu girman kai da ƙyar za ka samu zaka in dai mutum ya haddace ƙur'ani sai kaga ya canza tafiya shi kuma annabi ya ce mai girman kai na ƙwayan zarra ba zai ta ga aljanna ba shedan ta nan zai kama sai jima masa girman kai ko an zo guri in an zauna shi ko da mutane ne zamansa daban yake in ko raka shi wani guri ko wani gu da jama'a suna nan to sai wani zama wanda shi an gane mai karatun qur'ani idan kuna tafiya ma sai ya nuna tafiya sai shi fa yana da karatu idan yana magana ma sai ya nuna ma ba shi fa ma da ne in ba za a faɗa ba shi zai faɗa da kansa ina ga ko ka jahilce ne aini ne na gari kaza baka ji ana mai tamanin ba ka ce mantawa ne ai ni mai sittin na sani ka ce a mai tamanin har ya kara ashirin shi da ƙur'ani irin sittin ne amma yi ya ce shi mai tamanin ne sai tun da mai tamanin ne mun sittin muka sani za ka ce masa wani din ilimin mu bai kai ba ka ce masa haka sai ka ajiye sai a ce wani kuma shi ne ai shi ne dogon tilawa wani shi ne gajeren tilawa shi ne bakin gatarin duk da gashi gatarin sara ne yanzu mutumin da ya iya lissafi ya ce yi gwanin lissafi ne kuma aka bayi kuɗi ya ɓata ai kaga laifin sa ya fi na kowa ko in bai iya lissafi ja ni ni ban san abin da aka ban ba ban iya lissafi ba ni to amma wanda ya iya lissafi kuɗi masa hannun sa dole ya biya to haka wanda ya haddace qur'ani in bai bi Allah ba ya kanta dole Allah ya sahi a wuta me dalili ta ya sani tunda ya sani dama matsalar baka sani ba ka sani ka karanta to kaga idan ka duba ka gani matsalar shi yasa da aka karanta qur'ani a ƙarshe sai Allah ya kawo wannan ayar kar ku bari girman kai ya shige ku annabi ya ce mai girman kai na ƙwayan zarra ba zai shiga aljanna ba shi yasa daga baya ka ce to ba ka gama karatun qur'ani eh ka ce to fa qul a'udhu bi rabbil nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswas alkannas na ne na ƙarya allazi waswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas to ka nemi tsari shi yasa daga ƙarhe qul huwa da falaki da nasi ana gama karatun sai ka nemi tsari in baka nemi tsari ba kayi abin sai ka abka cikin hau sai a jarrabe ka da hau a kan jarraban kuma tana zuwa ne ɗaya biyun uku ɗaya in dai baka rabu da malamin ka lafiya ba to ko da ka je ƙarfe fa baka sha ba fa abin fa zai biyo baya fa na biyu idan Allah ya sa kana wannan harkan baka nemi yardan iyayenka ka tuba gubansu ka bi su ba fa ka daina ganin ka sha ko ka sha baka sha ba fa na uku shi ne zaluntan bayan Allah wannan abubuwa guda uku idan sun taru tun ba yadda za a yi wani abu da ka sani ya zama mai albarka ka zalunci mutane ka karanci qur'ani kuma qur'ani ya hana zalunci ka dawo ka ce za ka ci albarkacin qur'ani ba zai yadda ba qur'anin mujizan qur'anin ba za ta yadda da haka ba ka zo iyayenka ka bata musu rai ba da daɗin ransu ba malam ka samu qur'ani kana mai da su su ba kowa ba kamar wayanka ne baka kuma suna raye baka kankar da kai a gabansu ai da za a yi kuma ka dawo ka ce za ka zauna ƙur'ani ya amfani ka zai bada wahala malamin ka da ya koya maka ko Allah ya sa karatun ka ya fi naka ai hausa sun ce ba yadda za a yi kunne ya girma ya huya ya fi kai ko ko mun yadda kai daraja kai haƙuri ka ajiye malamin naka a matsayin kai kai ka tsaya a matsayin kunne in ya zama fala fala fala ma to dai a ciki ba kai a yi a hankali wahalar da zai samu kai ya tsira in ya samu kunne ba zai tsira ba abinda daga an sa masa afka shi kenan ba wani ba wani jijiya jikinsa ba wani kai da zai tsayar da shi to kuma din ya girma a ce ya fi kai ne to wannan shi ne afato na karatu sai duk mutumin da Allah ya dora shi a wannan layin da kuke kai na karatun alkur'ani shedan ba zai bar mutane ba shi zai cusa mutane girman kai kuma zai nuna ma kafi iyayenka zai nuna ma malamin ka ma kafi to daga zaran wannan sun shiga kuma shikenan nan gaba an hamu da hau ƙarshe kuma abin da za a jira kuma ya fi abin da aka fice a baya a koma a ci gajiyar abin zai bada wahala to ya kamata a dinga kula shi yasa muke muku ɗaya bayan ɗaya domin ku kiyaye kanku ga sharrin shedan akwai lokacin da kafin mu je suratul baqara ma ai kaga ne Musa dama kan suratul baqara za mu yi magana akwai ayin da yake cewa idza qala Musa li qaumihi nan ma an nemi kariya ina wa idza qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atatashzu lahu du'a me yace qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin kaga ne Musa dai tahi sai ta a'udhu billahi an akuna min al-jahilin kuma can ma annabi Nuhu hima ko ai yayi da ake cewa nade nuhu rabbahu wa nade nuhu rabbahu fa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta akamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min aljahilin gaba kadan قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الكاسرين ما يدي فدايك قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني akun min al-kafirin sai kuma can cikin suratul yusuf ko na'am وراودته التي هو في بيته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه مم.
وغلقت الابواب مم.
وقالت هيت لك مم.
قال معاذ الله مم.
انه ربي احسن مسوياي مم.
انه لا يفلح sai الظالمون ne mazari ya ce ga ala ma'azalla muna neman tsari ga Allah Allah ya duk abin da ya fi tsaronka ne matsari da Allah sannan kuma yake cewa a can ga 'ya'yan annabi sha'aibu نعم suka ce kalu ya ayyuha al-aziz inna lahu قالوا يا أيها العزيز yusuf ne قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أهلنا مكانا مم.
إنا نراك من المسلمين مم.
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده مم.
إنا إذا لظالمون kaga shi ma da ya tayi annabi yusufa sai da ya ce kala ma'azallahi anna kuna illa man wajadna mata'ana inda inna idzal lazalimuna san za a karanta mana wa zakura fil kitabi maryam واذكروا في الكتاب مريم مم.
إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا مم.
فتكذت من دونهم حجابا مم.
فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا مم.
قالت إني أعوذ برحمن منك مم.
إن كنت تقيا sai ce kala inni a'udhu birrahmani minka kaga da Allah ake neman tsari in kunta taqiya wa qala musa inni ulzu bi rabbi وقال موسى إني أذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم to الحساب haka ne wa- Musa shi ma ya faɗa kowane annabi sai ya nemi kariya ga Allah kuma sannan Allah madaukakin sarki ya ce wala qad fatana qablahum qauma fir'auna ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم anad'u ila ibadillahi أنا دو إلي أنا دو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا- وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان zama مبين kaɗan وإني أذت بربي وربكم أن ترجمون wa inni qultu bi rabbi wa rabbikum da za mu dinga karanta aya aya na neman tsari da ayar da ya magana a Qur'ani ka sai a samu aya ɗari to amma mu je can ƙarshe ka karanta mana sura na ɗari da goma sha biyu shine kul a'udhu bi rabbil falaq ولا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد duk wannan muna gaya muku ne ku nemi tsari da mutane guda uku na ɗaya ka nemi tsari da shaidan na biyu ka nemi tsari da mutum dan shaidan din ma kana biyu ne akwai shayatin al-insa wal jinni وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا ف- fadarhum فذرهم وما يفترون ne neman tsari ake so eh ka nemi tsari duk mutumin da kana aiki na lada ya zo zai hana ka to hima shaidan din ne eh duk mutumin da zai zo gunka ya ce shi abokin firanka ne amma ba firan na addini bane ba na ilimi bane zai zo na kusa da kai to wannan ba an baka yi sa ba shi ma shedan ne fa a fili shi ma shedan ne a fili dan shedan ya ga irin wannan ma baya tsayawa a gurin eh akwai guraren da shedan yake zuwa akwai guraren da baya zuwa dan ya dade ya kai shekara 40 bai ziyarci fir'auna ba wata rana ya kai masa ziyara sai fir'auna ya ce masa wa ne kai shedan ne a ce to shedan kuma kana zuwa nan gurin mu yace to me zan yi a nan fir'auna ai ba na zuwa gurin ka ya ce to yanzu a su biyu wa yahu wani in ji shi fir'auna shi shedan ya ce a ai fir'auna ya fi shi kaga mutum ne ba ya ce ya fi shi ya ce a shi dai ya fi in ji fir'auna ya ce a sai da ya rantsa ya ce wallahi ya ce fir'auna ya fi shi ya ce ai ni tsakanina da Allah cewa yayi ne na ce ba zan yi ba amma kuma kai cewa fa kai ma da awa kake fa na rububiya sai Hirawuna ya ce to mun ji an yadda an fika to a duniya muna da na uku ko babu ya ce akwai malamin da yake ci da addini ya ce shi ne na uku ya shi ne na ukun mu da ya ce na biyun da na ukun da malamin da zai ci da addini ka zo kana wa'azi dan a baka kuɗi ko ka je wani gari kana wa'azi ka nemi wani zakka ka ce sai an baka in ka zo gyarawa za ku yi kar ku ci da addini ci da addini bala'i ne in Allah ya sa karatu ku je garin mutane za ku yi sai ku musu karatu in za ka mu gwamna ka ku ce a ni dai almajiri ne kun sani eh na gama qur'ani na rufe to shi kenan wanda zai min ya bani da niyyar sadaka wannan bara na zo yi bara daban addini daban sai ka fito wanda ya niyya zai ba mai mabaraci sai ya baka kuma ba ne ma kai ba suka ce ga shi kenan sai ya karba amma da ƙarfi da yaji wanda bai kama fa Allah zai kona shi ba bari mu gani akwai munafukai a garin nan ba sa ba da zakka bari mu ga makiya Allah su waye makiya Allah kaza kaza ka dinga hadawa abinda kai ma baka bayarwa ai alkhairi a bayyane yake to ci da addini fa ya fi karfin haka alai Musa alaihi salam yana da wani almajirinsa almajirin yana binsa sau da kafa to da annabi Musa ya zai gana da Allah kuma almajirin ya dan kauce ya tafi duk garin da yana cewa annabi Musa kalamun lahi ne faɗa annabi Musa zai san Allah ne dan faɗa ya faɗa yake ci da addini sai a tattara wala baba shi wata rana annabi Musa yana dawa sai ga Allah ya mai da wannan alade alhanzar da ya duba fuskan fuskan ya zama na almajirin sallah jami'in Musa yana fara raka ya ce ubangiji kamar da wannan mutumin halittar sa mana ya ce a'a ba za mu mai da shi ba kuran in za ka tambaye mu ka tambaye ka dalilin da muka mai da shi haka amma yadda zai ji haka za ka haƙura ta ubangiji mai dalili ya ce bayan ka tafi ci da addini yake ya sa muka mai da shi ci da addini to yi za ba a son ci da ceto in ji mai lahallari au bidini ko ci da addini ka daina yin abu kana ci da addini ina fata kun fahimta eh kar ka rabu da wani abu na addini ka raba wa lamarin ka ba ruwanka kar ka yadda duk abin da za ka yi kai dan Allah malami abu da yasa yanzu malaman suka zo su za su bude kofa na ci da addini sai gani abin da bai sai kawo ba a zuwa na faɗa kamar wani gobaran da aka mana malami ba ya samu hanyar kuɗi ba ya aika wannan an yi min kaza an yi kaza ko naira miliyan ɗaya ka kamun ba zan karɓa ba ba ma wayan gaya ma ba in dai da wannan wanda ya shafi wannan ne ba ruwa na aka mai da kuɗin ka wannan Allah ne ya yi ko mun gode kuɗi kuma ran da kai niyya ka je ka ba wasu sadaka shi ke ba kuma ba a taɓa gaya duk wanda ya ja bakin wani to wani ne ya faɗa ba ni ba ni ba ruwa na abin da Allah ya yi ko ka karɓe shi hannu biyu ka daina rabuwa da wani abu don ka biya bukata kan wani abu jajen ma kurin mutane ne suke ba mun ce kar su je ba ruwan mu ina wani jaje abin da in abin a siya ne da kuɗi ma zan siya wallahi da kuɗi in an ce gayi wannan masifa ta zo zan biya sai ta fi sauki sai ma Allah bai ma jarraba to jarraba da za a ma din muna ta addu'a muna addu'a muna kaunan annabi sai Allah ya duba wanda ya fi kowa sauki ya kawo to in ka ji aka baka mara saukin fa sai ne addu'a ake ta yi kurzuwa ake ta yi kuma Allah mun san zai jarrabe mu Qur'ani yace alif lam mim ahasiban nasu
alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah ya ga za a barku ahasiban nasu an yutraku yanzu sai mu kyale ku an ya kodo amanna dan kun ce kun ba da gaskiya da Allah wa hum la nuna ba za a jarrabe ku ba Allah ya ba ku koyi da ne can gaban ku wala kada fatan na gaba da ku Allah ya ce can gaban ku mun jarraba mutane fa la ya lamanna allazina sadaqu mun gane su waye masu gaskiya wala ya lamanna alkalibina mun gane makaryata wanda dama can fada suke in jarraba ta zo suna kaucewa ina abin ki Allah ne zai jarrabe ka kafin ya jarrabe ka sai baka abin da za ka yi wutar to ina wani abin ki nan wanda Allah ya ƙari kwanan ya mutu ko ba wannan zai rasu kuma ya rasu mun binne kayan mu kuma ba dan wani bane almajirin mu ne ko mun taru a ran mun masa bismillah da kulwa miliyan daya ina gidansu ne ba zai samu haka ba kuma ana gonar shugaba da shi kuma kowa yazo zai masa addu'a dama ko ba wannan kwanan ya ƙare abubuwan da ya faru ya faru ya faru kuma dama ba komai bane bukoki ne na almajirai ba komai ba ma wani abu a ciki kullum dai ciyawa ya taru ciyawa ya kone fa fa fa fa fa kenan wanda ya ce gidansa ne ma ba wani gida kuran dan falsan bodi ne da dan baki baki ya kone shi kenan ka san mutum dan da zai ji an mun amma ba a yi maka ba ba wani abu da aka yi ba ko kuma an yi kuma Allah ya ba mu abin da za mu kai mutum to me aka yi wa ka kona wa daki a cikin mutum ɗaya ya ji an kona min daki na waye ki wanda da yana kayan ɗaki ya kone ɗakin ma da aka ce ya kone ma kyau ya yi masu ɗakin ne suka rusa kayansu saboda suna da abin da za su gyara in gaban su kayi kenan sai ne wa ko mun sani Allah ya kawo mana da sauki to mun karba ya man sai a juya irin abin kuma mai da shi addini ya ce ai an yi kaza an yi kaza aikawa ne aikawa ne mai kuɗi menene tallafi Allah ya ba mu annabi mu za mu yadda mu nemi tallafi a gurin mutum mu da muke da
Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah
abu yana samun ma Allah zai kai kuma mala'iku su zo a boye dakarun ubangiji su zo su mana aiki aiki ko dama ba mutane ne suka yi ba Allah ne ya kayan sa da abin da kowa barin wutan yayi kuma na je na gani da ido na ni ma da na je na ku kai da ma san ki ko yana daidai ana tsaye gurin ana jira menene ga an taru ga dubu mutum goma ba su aiki ba Allah ne kayan sa ba kowa ya zo wani ma da niyan kallo ya zo wani ma da niyan menene ya zo ina abin da ake Allah ya kawo ya dauke in dai da mutane ne za su yi ba za su iya ba abin da ba a raba Allah ya nuna ikon sa an yi to kar ka yadda wani abu ya same ka fa ka ci da addini ka zo ka ce ya mun kaza wallahi an mun kaza Allah ne ma ko mutane ne suka ma mun gode wa Allah kuma mun yi addu'a Allah ya sa wannan wutan ta kona duk wata masifa ta Nigeria Allah ya sa duk wani bala'i da ya damu musulmi masu kaunan annabi Allah ya sa gobarar namu ta kona ta mu kuma da hakan ya faru to Allah ya sa zunubin mu gaba ɗaya ya ga cikin gobarar ya kone nan gaba kuma zuciyar mu ta mai haske mu koma mu ji tsoron Allah wannan abin Allah ya baka kaji karba to wanne kake so abin da ba jikinka ya taba ba ba lafiyarka ba ana zaune mai saukin ne fa wannan a ɗari ne aka ba mu ɗaya masifar da za ka zuwa kashi ɗari ɗaya ne wannan ɗan ɗarin duk addu'a ta ɗauke ta kuma ga sauƙi kuma almajiranka ba ma na wani mutum gari ba almajiranka mutanenka kai ne bukokinsu kuma gurinka komai naka eh to kai Allah yake so da abin fa jarraba aka kawo wanda ya fi muku sauƙi Allah yana kawo kuma kafin ya kawo Allah ya kawo abin da za mu yi uzurin muna da himma za a je a yi a je a kai wata abu an yi to nan gaba kar ka yadda duk abin da ya same ka in dai kana ci da addini malami darajar sa zai rige a duniya har lahira ko auren yarka za ka yi kar ka ce da masu kuɗi su zo su taimaka maka in za a yi a suna a gidanka kar dan wannan sunan ka raba ka ci da addini in kana limanci kar ka yadda ka ci da addini mutane sun taru sallah jama'a ko gani ne liman to gafa waƙe da ta faɗa mun fa in dai kuna son zauna ne sallah lafiya to a taimake ni kaga yanzu wato in ba za a taimake ka wai kenan ba ba za ka yi sallah ba ko yaya ko kuma ka ki fitowa sallah malam ya fara ce wallahi malam ne na cikin larura wata waƙiya ce shi yasa yake fitowa lafiya ne ba yi da yi a lafiya san ta mege ga za ka fito Allah yana kallon bawan muna nuna muku ne ci da addini bala'in sa ba karami ba to ya kamata duk musulmi ya kiyaye wannan mai ci da addini shi ne na ukun mutanen nan bayan shedan da fir'auna da gaya muku kuma duk mutumin da zai nemi kariya da shedan hisnun hasin min shaitanir rajim mutum ya nemi tsari da Allah wa ta zama bihi a azawun an kace Allah ka tsare ni da shaidan to Allah zai tsare ka sannan malamai sun yi magana kuma duk mutumin da zai nemi kariya ga Allah to babu laifi ka nemi kariya ga Allah ga sharrin shaidan malamai sun ce rigakafi ya fi magani akal bila asbabi la yunafi tawakkalu ala Allah riko da dalili baya hana dogaro da Allah zaka dinga sana'arka shi ma dogara da Allah ne kana cikin sana da Allah zai karɓi ranka ka mutu shahidi in ka zo neman abinci baka dawo gidanka ba to muna muku ne dalla dalla a wannan zamanin namu babu wani babbar illa shedan fa ya samu duk yadda yake so fa ya samu sai kun yi hattara duk inda muke shiga matsala ta guri guda uku ne daya auratayya duk mutumin da zai aure to Allah ya auri mace halansa irin halansa kar ka wani matan da halinka ba irin halinta ba in ko kuna so sai in fassara muku shi to ala ga da malam menene halinta irin halinka halinka irin halinta irin halinka in kai mai karamin karfi ne almajiri ka auri mai karamin karfi kana almajiri yanzu ka auri yar boko halinka irin halinta ne kaga ta zo gidanka da wayo kai kuma kana so kai addini to nan gaba fa ɗaya zai ja ɗaya dan boko ya auri yar boko almajiri ya duba almajiri dan uwansa ya auri matarsa dan a koma a ba Allah dan Allah na biyu kuma kar ka auri matar da ita tana jin tana da wani abu a hannu ka duba ka ce za ka aure ta dan kuɗinta in ka aura fa ba dama ka juya gidanka yadda ya kamata duk matar da ta fi ka kuɗi ka ce za ka aure ta ba a wannan zamanin akwai wahala don ta ga tana da kuɗi doka da yawa za ta ke tsallake amma idan ta ce don Allah a raba min asiri ni na da buƙatar namiji Allah ya raba min asiri to wannan ta nema in kuka yi auren kai kuma ka gaya mata to duk doka fa na aure fa zan hana ki kin yadda na da sai ka aure ta in ka aure ta shikenan tunda tana son auren za a zauna sai ka ci gaba da mata addu'a kuna amfanuwa da arzikin kuna bauta wa Allah amma in kai ka nema don kuɗin ta to za ka wahala abu na uku ko mutum ya san kuɗinsa wannan duk bincike ya nuna mana duk fitinar da mutum yake faɗawa a yau wallahi sanadiyar aure ne na biyu duk inda bawa yake gamuwa da masifa sanadiyansa bujurewa iyaye ne na uku duk inda almajiri zai gamu da fitina sanadiyansa bujurewa malami ne wannan maganganu ne guda uku a dunkule duk inda aka samu wannan sabanin to shedan ya samu kofa hausa suka ce sai bango ya tsage kadangare zai shiga to kaddara kadangaren a matsayin shedan tsagewan bangon kuma ka kaddara a bujirewa ko mun namiji ya bujirewa iyayensa ko almajiri ya bujirewa malaminsa kuma alhali malamin yana kan gaskiya ba malamin ya ɗauko na hanya ne mummuna ba idan mutum ya ɗauko mummunan hanya wanda zai ɓadda kai dole ka kauce la da'ata li makalukin fi masu yatil kali sannan kuma ku dinga tankwasa matan ku kar ku bar mace sakaki duk mutumin da yana barin matarsa a wannan zamanin namu tana cewa ta yi wani mafarki ta yi wani kaza to kai da ita ba duk za ku bata in ku tankwasa so in ta yi wani abin alkhairi ta gaya mijinta in na yarri ne ta gaya ma ka nema mata nari in alkhairi ne ku yi addu'a alkhairin a gani ya sauka a gidanku ba ku fito duniya kuna gaya wani ba ƙarshen da shedan zai samu kofar da kai da ita duk za ku fada cikin halaka bayan wannan kuma abu na uku inda shedan yake samun kofa duk wanda ya ce yana neman duniya to shedan zai halakar da shi in dai zan duniya ka za a ranka shi shedan yanzu inda ma mazauninsa yake yana nan a matsayin kare ne na Allah ya je ƙarshen ƙofar lahira ƙarshen ƙofar duniya a nan ya tsugunna farkon ƙofar shiga lahira a nan shirin yake ƙarshen ƙofar duniya farkon ƙofar shiga lahira a nan ya tsugunna sai ita duniyar kuma Allah ya ajiye wa shaidan ɗin ya bahi ya ce ka ganta nan naka ne yanzu duniyar kanta mushe ne Allah ya ɗauka ya ba shaidan ya je ƙarshen ƙofar duniya farkon ƙofar lahira yana tsaye in ka zo za ka shinshina duniya zai ce ba in dai kana son duniya to kayansa ne in ya yiwo kanka zai yi nasara a kanka amma ka ce ba ka son duniya to in Allah ya da ka zo ta gabansa za ka fice lafiya amma dai kana son wannan kayan nasa da ya ajiye to in ya taso zai yi nasara a kanka sai sa Qur'ani ya ce innahu innahu laysa lahu innahu laysa lahu sultanun 'ala allazina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun kaga duk wanda ya dogara da Allah ya dan ba shi da iko akan sa amma bayan Allah na gari kenan in ka ce ba ruwanka da duniya to kafin ya dan ya kaba tarko ya tun maka za za a dade amma kana son duniya to shi dan yayo kanka fa muna tabbatar maka samun idan ka zai wahala ina fata kun fahimta to Allah ya ganar da mu kuma a karatun mu a gaba muna bi inda muka samu bayanin sa ma fada da mu je
suratu fatihatul kitabi maqiyatun wa ya sabau ayat wannan sura ne mai bayanin fatihatul kitabi an sauke ta ne a garin Makka sabawa ayatin wannan sura yana da ayoyi guda bakwai daidai wanda aka sauke ta ai makiyatan saba ayatin bil basmala ai wa in kana mina idan bismillah yana ciki wa sabiyata na bakwai din to siratal ladina ne eh ila akiriya wa in lam takun minha idan bismillah ba ta ciki ita ba zaman aya take ba fa sabiyata na bakwai to gairul magrubi ne ila akiriya izuwa karshen ta wai kadiru an kaddara bi awwali ya farkon ta kulu ku ce liya kun ma qablu domin ya zama abin da ke gabanin sa iyyaka na abudu munasiban saboda dacewa bi kauniya da kasancewa ta min muqawlil ibadi yana daga kaulolin bayi to wannan shine ayoyi guda bakwai wanda aka sauke shi yasa shehu mai shehu Ahmad Tijani Abdul Abbas radiyallahu anhu yake cewa in za mu karanci bismillah din fatiyar to yaya za mu yi in bismillah tana ciki aya ce mai zaman kanta to fatiha siratal ladina ne aya na bakwai in bismillah ba ta fi gairar magarubi ne to shehu tijani ce yadda za mu mu ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin to muka kulla ta ta zama daya sanan gaba sauran sun zama aya shida kuma duk wanda ya karanci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin din in dai da wannan ka karanta to akwai falala wanda malamai suka faɗa mai nauyi wanda ba kowa bane zai samu wannan falalan sai wanda yake da babban rabo shi yasa ake so ka daure ka karanta shi a numfahi ɗaya amma ba har ka je gairar magaruri alaihin wani rali na ɗin ne a numfahi ɗaya ba ka gama bismillah da alhamdulillahi rabbil alamina dan ban san naku sahun ba a namu ɗin ba har dan karan kama sanyi eh wani ya ji daga wane wani ya ji daga wane wani ya ji daga wane duk wanda ya karanci bismillah ya hada ta da alhamdulillah ya karanta ta da numfashi daya to zai samu babban rabo naku a wannan shafi ne faɗa ko ya kawo bai kawo ba ko